masu gyaran portable نعم أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa kamar yadda muka sani mukama ta 40 mun Allah ya nuna muna mun ga karshen ta za mu tashi akan mukama wato ta 41 kenan a shafi na 453 to kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan kamar yadda muka sani cewa akwai wasu kalimomi da niso in danyi bayani kansu wani lokaci ban samu damar bincike ba amma Allah subhanahu wataala ya sa na samu damar yin bincike a kansu wajen salaha din nan da an ce salaha ko ba haka ba to asalin salaha yaslahu salhan wa sulahan aljam'u sun kace ana cewa suluhun sannan kuma ana cewa salhan shine kullu ma yakhruju min albatn min alfadlat duk abin da zai fita daga cikin cikin mutum sai a kira shi salaha wanda wanda mun kai zancen mutumin nan wanda idan ya ga mutum zai amfani da abu domin mu fassara kalmar ne ba tare da mun tantance ba wa ghalaba alal ma'i minhu al ma'i abinda yake ruwa abinda ya fita daga cikin ciki na ruwa kenan sai ya zamanto kamar wato galibi ana amfani da shi da abinda ya fita cikin ciki a to ta fuskar ya kasance ruwa ruwa da aka ce kuma kalima ta madara an gane ko shi kuma madara sabiyu yaro yayi kashi a cikin tuwafin shi takawwata fi thiyabihi sannan kuma ana cewa madira tab'u an gane ko addabu shine suke ce makaran biki ko kuma ce kura ighbarra jambahu sassan ta guda biyu sun yi kura min almadari an gane ko suna cewa madira wato dakhuma batnuhu cikin sa ya girma to ana cewa kuma da larabci maddara maddara alhawda ko ko madara alhawda sadda khilala abin khilalahu kinan bil hijara sadda khilalat hijarat abin sadda khilala hijaratihi wato bitini kenan bitini lazijin mutamasik in an ce wato madara ma'ana ka kwaba kamar laka ka shafe abu yadda dai muka ce madirakin nan bihi zai kwaba shi ne da shi wannan shi ne ma'ana wato asalin kalma sai ya zamanto madara yamduru an gane ko shi ne wato ya kwaba abu shi yasa can an ka ce madara ashe zai ɗauko kashin shi ne sai ya shafa ga wannan abin don saboda kawai amfani da shi wal iyadu billah ista shi ko istashanna kiran an maida fata ta koma salka kamar yadda ni bayani sai kalma ta ƙarshe cikin tafsiri da muka kawo alfaswa wal fusayya na yi bincike mai tsawo sun ce daga fasayaf su ne shi ne idan iska ya fita daga cikin cikin mutum an gane ko iska wanda ba a jin kukan shi shi ne alfaswa da kuma alfusayya karama kenan to in ya zama to alfaswa iska ne wanda ba a ji to ina ga alfusayya sai zama to nan taswiri ne na luga koko cikin ma iskan dai akwai wanda fi shi zama karami da haka waɗannan su ne kalmomi insha Allah ta'ala Allah ya ba mu iko mun samu abin nan nashi an gane ko mun samu bayani shi sadda khilala hijaratihi idan ya sanya kamar wani abu laka ya kwaba ya sanya tsakanin wato alhijara duwatsu in akwai duwatsu to za mu tashi a mukama ta wato 40 da da ɗai kiran ko to yau karatu ha ina ganin dole sai an ɗauki safha uku ko tunda ka'ida safha bibibi ake ɗauka to ita ko ga safha ta canje wurin da ake ɗauka idan sai a ɗauki safha uku don karatu ya fi daidai kuma ji yayi nauyi sai a banga al-maqamatu al-hadiyatu wal-arba'una maqama ta 41 ko at-tansiya ko to wanda an ka sanya ma suna tansiya a til tilnisiya tilnisiya
tilnisiya a nan ba haka rubuta min ba tilnisiya a ba wasu rubutun ne ba fito da kyau ba التلميسية تلميسية اوكي وبر انجارة تل tilni
التنيسية نعم.
اوكي تنيسية طب ودان سيما سنة تنيسية حدث الحارث بن حمام حارث بن حمام يا يوري وايا كوكو انجي مالمان زوري منومي دان مي همة قال يتي اطعت دواعي التصابي اطعت ناي biyayya da wa'iya abubuwa masu kira daga da'i ne amma na ana nufin sabubba domin an ce dawa'i shay yanzu ga larabcin zamani suna nufin abubuwan da ke kiran abu ko abubuwan da ke haddasa abu dawa'i at-tasabi nabi wato nayi biyayya ga mai kiran nan na at-tasabi shine wato at-tasabi shine yin aiki na wato yara as-sabiyu shine yaro ne to at-tasabi shine kai aiki irin na yara an gane ko yarinta kenan sannan kuma wani lokaci suna amfani da shi da attasabi abin da shine wato bege ko kauna ala ayyati hali yana iya cewa nabi mai kiran bege na kauna ma'ana nabi abin da raina yake so ina fata an fahimta an gane ko wayi kurahu bil fala- bil- bil fata an gane ko fi'lu tasabi wa aqbahu minhu shaykhun qad tafatta inji sha'ir ba ni da kuɗi ba hey tau yace to fi ghulawa'i ko fi ghulawa'i shababi a cikin ghulawa ƙetare iyaka an gane ko daga alghulu ne dama alghulawa kibiya idan aka halba wadda ta wuce ciki har ta fita wancan baya ita kira alghulawa kamar haka ne kuma mai mutum wanda yake ta'addanci cikin addini ma'ana ghuluwi sai ya ƙetare iyaka sai ya wuce inda aka ce ya tsaya to fi ghulawa'i shababi kenan wato ƙetare iyakan nan ko taurin kan nan na ashababi kuruciya ta ina fata an fahimta na'am abinda yake so da shi eh, nan sun kace abinda yake nufi da shi farko kenan farko ya an ce farko da ma kuruciya idan mutum yana matashi eh, balaga tana tutsarsa akwai hatsari ko ba haka nan bane yace to falam azal ban gushe ba ziran ina mai ziyara an gane ko daga zara ya zuru ne to amma saboda kasra ta gabaci wawun ba a cewa ziran sai an kace ziran an gane ko duk da yake ana iya cewa zauran wa inna min zaurika alayka haqqa kamar da cikin hadisi na sahih bukhari ziran ina mai ziyara lil gidi al ghid mata yan mata waɗanda suke masu wuya mai kabri jam'ul ghaida wa hiya al mar'atu an na'ima mace da a cikin ni'ima mata masu kabrin wuya sha'ir yace wal mar'u ma dama dha aynun yuqallibuha fi a'yunil ghidi mawqufun ala khatari yasurru muhjatahu yasurru muhjatuhu agar yasurru muhjatuhu ma darra muqlatahu la marhaban bi sururin adabi darari kullu alhawadith mabdaha min an-nazari wa mu'dhamu an-nari min mustashghari sharari ko ba haka nan bane yace to lilgidi kenan ga 'yan mata algaida'u wa udhunan sannan ban- ba- da kuma kunnai an gane ko lil agharidi ga wake-wake kenan nan yana sun yace wa- wato walam azal uzunan lil agharidi ban gushe ba ina mai kunnai lil agharidi ga wake-wake an gane ko al agharid asalin shi at taqrid daga irin kamar wake-wake ko kuma ce sautin tsuntsu yugharridu at-tayr ake cewa ko ba ka ba dan haka ana iya cewa wake-wake da kade-kade hmm? saurare saurare ne ce ko na hudi wani abu wanda ba shi ba saurare nan uzunan ya- ya mai da kashi ne kamar kunnai amma yana nufin saboda kunnai ala ce ta saurare wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ina fata an fince ni ila an wafan nadhir har lokacin da an-nadhiru mai gargadi wafa ya iso ko ya kawo an gane ko nan an-nadhir eh, suna nufin da shi furhura dan ana fassara wani lokaci da shi ko ba haka ba waja'akumun nadhir wanda suka ce waja'akumun nadhir manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo muku aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir wasu suka ce annadhir mai gargadi annabi wasu suka ce annadhir shine wato hurhura to annabin na hu- yana iya daukan gargadi sannan kuma mutumin da ya kai shekara 60 a'zara Allahu ilamri'in amarahu akhara ajalahu hatta hatta balaga 60 da sana ko eh Allah ya bar mutu har ya kai shekara 60 ai an an riga an yanke masa uzuri to ma'ana dai hurhura tana bayyana ga dan adam duk da ke mutuwa ba ta da kamar tsarin da za a cewa mai shekaru kaza shi yake zahin mutuwa amma galibin mutumin da shekaru suka yi masa yawa shi ne ake masa tunanin mutuwa ko ba ka dan bane dalilan da suke sa wa maudu'i ne dalilan da suke sa ai ma mutum ganin shi zai rigan kowa daga cikinsu akwai tsuwa kullun kane yana ganin wasu ya riga shi kullun da shina ganin sai ya- sai uba- baba ya riga shi daga cikin dal- abin da ke sa a sa mutum shi da riga ya samu mulki kullun wanda a bisa mulki jira na aka shi mutu a doki mulkin shi waya jira aka yi su waɗanda ga jiran mulki suna zuwa jiran kullun shi zai mutu a samu mulki ina fata ana fahimta ta daga cikin abin da ke sawa a sa tsammanin kai za ka riga mutuwa ka samu kuɗi ka zama mai kuɗi kullun ganin aka yi da ɗan mai kuɗi da matan mai kuɗi ganin suka yi sai mi sai wato shi ɗan nasu miji ya riga su kuma shi sai uba ya riga shi to haka kuma malami kullun ɗalibi wani bi shi ke sai malami ya riga shi mutuwa ina fata ana fahimta ta saboda wani yana ganin wani wani na tare mai wani matsayi in ya mutu lokacin da zai ɗauka wanda matsayin wanda yake jira haka in kana da wani matsayi a gwamnati ko a wani wuri dai a duniya sai a ta wasu tsammanin kai zaka mutuwa sai mutane da yawa su yi ta mutuwa su barka ina fata an fahimce ni da haka maudu'i ne ku yi bincike kan shi yace to wa wallal aishun nadir al aishun nadir rayuwa mai dadi wa wallata juya ta bada baya ko yace to fa qarimtu ila rushdil intibah qarimtu kaji wato larucin mukama qarimtu sai wato ni bukaci shine wato bukata qariba to kaga in ba larucin mukama bai da kajin qariba malaman lugha suke cewa da malaman da suka san mukama suke cewa duk cikin alkur'ani kalima guda ta a akwai wadda mai mukama bai amfani da ita ba kaf tun daga harkuwa ƙarshe ga wani ya ce damdama damdama fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa ita ko ai ba ta da bukatar sai a fassara ko akwai wani malami ana ci mishi malam Abubakar Giro a Najeriya yace da aka karanta ayat fadamdama yace to ga aya ko dai ba ka ji larabci an ka ce fadamdama yace baka bukatar fassara ko ba haka ba to ita kadai ta malamai suka ce duk kalimar da akwai cikin alqur'ani ko ishtiqaqi ta kowanne kalima cikin muqamat ta zo ta zo cikin alqur'ani amma wannan kalima damdama ita dai ababu ina fata an fahimce ta wanda kuma yace mata in ya gano ta da Allah ya kamo na ya ce to faƙarin tusani yi bege kwaɗayi kenan ila rushdil intiba zuwa ga shirya ta falkawa intiba wato falkawa kenan ba falka daga bacci ba falkawa ta hankali wani dimtu sai ni yi nadama alama farrattu abinda na yi sakaci fi jan billahi a cikin al'amarin ubangiji ina fata an fahimce kamar da ya iktibasi a cikin alkur'ani an ta kula nafsun ya hasrata alama farrattu fi jan billahi wa in kuntu lamina sakhirin thumma akhadtu sannan sai ni haɗu nan akhadha nufin farawa ina fata an fahimci da wancan akhadna bana riku na ana nufin farawa yana daga cikin af'alu shuru kamar da suke faɗa an gane ko sai mun yi hattara sai ku malaman zauri suna kiran shi akhadtu na hadu ma'ana kiran na hadu na shirya don saboda in yi wani aiki ban sani ba ko mun fahimci abin an gane ko kinan nayi sakaci a cikin al'amarin ubangiji a cikin al'amarin da'a ubangiji an gane ko thumma akhadtu sannan ni fara fi kas'il hanati bil hasanati an gane ko kas'i abinda ake nufi da alkas bugu a bugi bayan dabba an gane ko mutum shi bugi bayan dabba kana tafiya sai ka bata pap sai ka buge ta ina fata an fahimci ni don saboda mi don saboda wato abin nan saboda ta yi gaugawa ko ba haka ba to nan kuma yana nufin akhadtu na fara fi kas ilhanati ina bugun alhanati kurakurai su ne alhanat al bil hasanati da abubuwa na gari ma'ana tunda munana abubuwa da ya aikata to sai ya bugi munana abubuwa bil hasanati da nagari ma'ana ya biyo da su bayan su ma'ana kuma yana gaugawa saboda in an ce an bugi dabba don ta yi gaugawa ma'ana yanzu ina bugun munana abubuwa don saboda in yi gaugawa in kai gani alkhairi shi da abin da yake so ya ce ina fata an fahimta alhanat jam'i ne na wato abin nan alhana ko hinna ne alhanatu shine jam'i to ai akwai mufrad kin shi eh hannat sun rubuta ko hanat hannat ne eh akwai shadda ko ba shadda hanat ne eh akwai mufrad kin shi na manta ko mufrad kin shi na ganin hinna ne ko eh eh hinnun ko hinna kus abin nan shine mufrad kin shi kuskure ko aibi wa talafil hafawat talafi irrishika ka cimma abu an gane ko alhafawat kurakurai jam'i ne na hafwa tuntube ko kuskure qabla alfawat kafin wato alfawat shine wato a ce kafin dama ta kubce ma mutum ko ba haka nan bane shine fawat eh shine mutuwa mala'iki mutuwa ya bayyana mutum ya ce ya tuba ko ba haka nan bane wala sai tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima Allah kai mun tsari familtu sai ni karkata an mughadatil ghadati familtu na karkata an in an ce an barin abu ne amma in an ce ila zuwa ga abu galibin haruffa idan suka canza ma'ana za su canza ko da kaɗan ne amma akwai wani lokaci zaka iske ma abubuwan za su koma kishoyin juna in an ce raghiba fi shay'i yana kauna abu in an ce raghiba an shay'i baya kaunar sa wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ko ba ka bane qala araghibun anta an alihati ya ibrahim an gane ko to dan haka dai ai hattara ba ko da yaushe na ba wani lokaci ma'anar ba sai ta koma kishiya wani lokaci kuma sai ta zamanto ma'anar tana kusa ko ya zamanto ya m- m- fi'ilin ya doki ma'anar eh, wani fi'ili ko ba haka nan bane familtu sai ni karkata an mughadati an gane ko wato bari an gane ko daga alhudu ne ayi safiya a bar wani abu alghadati alghadati wato jam'ul ghada mace mai kyau sai ya karkata daga barin mata safiya wato in an ce an yi an yi safiyar barin abu ai an bar shi kenan ai gaugawar barin shi ila mulaqati suqati ne ko ko thiqati ne a at-tuqat ko suqat ku diba mun shi
Suqat. Suqat.
eh to ni nan waje na da sa'ul as-suqat kenan eh suqat kin yahi bai komi suqat kin yahi fami ila mulaqati suqati in ka- in karkata zuwa ga ko in hadu da as-suqat eh, malamai nagari masu ilimi ko masu aiki kun san eh, abinda ake bukata ga mallami abu biyu ne na farko karatu ba babbar riga ba don wani sunan mallamta da yake amsa ba ba malami bane kun san kasashen Hausa muna da wani abu hatta da mutumin da bai san komi ba ko ba musulmi bane kasashen Hausa in dai kana bukatar wani abu to ya zama mallam sai ka musu ya zo ya ce salamu alaikum da Allah malam tambaya nake yi." tana ya arni na ma ko sallah wai Na'am.
kuma ka ce mai mallami ɗai kenan na biyu ƙasashen hausa muna da matsala duk mutumin da ke ba da sallah to malami na yanzu sai ka iske wani yana da fatawa a bakin tasha tasha tasha sai zo ya ce yana da- yana da fatawa ya ce yana da fatawa fatawan mi yake son yayi wai fatawa ga wani mutumin da ke ba da sallah bakin bakin tasha mutumin da tana yiwa zaɓe na an kai an kai ta ture ture can ba a rasa na ba an kasashe ya shiga ba ku tana ko sallah bai iya da kyau ba da haka dole in kana son ka tsira duniya da lahira ka tambayi malami wanda adda karatu kuma yana tsoron Allah ya za ya gane malami yana da karatu ya za ya gane ya zamanto malamin nan almajirai da malamai sun yarda da karatun shi kowa ma abuci abu shi sun shi in ka ji direbobi sun ka ce wane ya kai direba to tabbas ya kai direba in ka ji teloli sun ce wane ya kai tela tabbas ya kai tela Na'am.
to in ka ji almajirai ko malamai sun ce wane ya kai malami ko ya kai almajiri ya kai almajiri amma haka kawai a fada a zamana ana shan shayi a ce malam wane ya wane wani kano kai ko alhamdu baka iya ba aiki- ya za a yi ka gane malami da wani ba malami hayar ya ce da haka ya kamata a yi hattara da wannan mun fahimci wannan ko almuhimmu dai as-suqat daga thiqa ne ko cikin ilimin hadisi thiqa malami shine wanda ke an yarda da shi ko ba haka ba to yace wa an muqanatil qainati sannan kuma familtu shi zai karantar da shi kenan kenan wa miltu kenan an muqanatil qainati sai ni karkata daga muqanat muqanat nan mukhalata yake nufi an gane ko shine cuɗanya da an gane ko nan muqanat ana nufin abinda an ka cuɗanya sai ne wato karkata daga cuɗanya alqainat wato ƴan mata masu kyau waɗanda suke rera waka ita ce ake kira da Hausa zabaya ko to zabaya kenan sai ya karkata daga barin haduwa da alqainat ƴan mata zabayoyi ila mudanati ahli diyanat mudanat in kusanta dana ya dunu shine ya kusanta ko ahli diyanat ma'abuta wato addini to kaga abin nan fa zai yi wahala a ce an samu safa nan guda biyu a bar shi kawai haka nan in yaso sati mai zuwa sai a dauka Allahu ta'ala a'lam